ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء لكم sha uku ga watan jimadar hula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikmatun mina tarih littafi ne wallafar babban malami dr Uthman muhammad al-khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisi na 32 a cikin wannan littafi mai barka 33 ne? 33 talatin da uku ko? a majalisunmu na talatin da biyu mun tattauna ne game da ci gaba da wato kawo dalilai da hujjoji da sayyidina ali yayi wa kawarijawa jawa na cancantar da kuma dacewar abin da ya yi na tura abu musa al'ashari inda suka haɗu da amur bin al'az wajen sasantawa da kuma kawo daidaito tsakaninsa da rundunar mu'awiya sannan ya cikin hujjojin da ya kawo musu ya kawo ayar wa in khiftum shiqaqa bainihima kamar yadda muka karanta sannan ya kawo musu kissar sulhu hudaybiya wadda in ka ɗauke ta ta yi kamanceceniya da irin abin da ya faru tsakanin da sayyidina muawiya da aka sai sake ɗauko ta yi musu hujja ita kuma bayan haka ya sake aika musu da abdullahi bin abbas inda ya je ya sake tattaunawa da su ya warware musu shubuhohin da suke fama da su abinda ba su fahimta ba ya fahimtar da su abinda suka fahimce shi bisa kuskure ya ainihin wato nuna musu daidai a ƙarƙashin haka cikin hukuncin Allah aka samu wasu daga cikinsu suka dawo daga waccan tafiya ta khawarijanci suka dawo cikin ainihin wato tafiya ta sunna wayanda kuma suka doge suka ƙi karɓar ainihin wato gyare-gyaren da aka yi musu suka ga cewa suna kan daidai da haka ba za su dawo ba su ne waɗanda sayid na ali ya yaƙa wanda a cikinsu akwai shugabansu zustodai wanda cikin ƙaddarawar allah maɗaukakin sarki aka yi nasara sayid na ali ya yi nasara a kan rundunar zustodai wato rundunar hawarijawa inda aka kashe wasu daga cikinsu wasu kuma aka kame su wanda sayyidina ali bayan gama yakin ya zazzagaya dan ya ga irin wayanda a karkashe da ya ga wannan duk rai din yayi sujada ta godiya ga Allah madaukakin sarki domin tunawa da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya faɗa cewa za a samu rashin jituwa da sabani tsakanin musulmi amma za a sami yaki kuma mafiya cancanta wanda suka fi daidai suka fi kusa da daidai su ne ainihin wato za su yi nasara wanda kuma a cikin rundunar waɗanda za a yi galaba a kansu akwai wani da ake kira dai da aka lokacin da sayyidina ali kewaya ya ga wannan dai sai ya ƙara gode wa allah maɗaukakin sarki kasantuwar shi ne akan daidai kenan duba da wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan nan kuma mun tattauna game da wato a mabahasi na uku game da kashe shi kansa amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu a shekara ta 40 inda bayan al'amura duk sun lafa bayan an gama yakin na harawan wato wato da ɗan lokacin da bai wuce shekara biyu ba to sai kuma aka sake samun wasu ainihin wato mutane mutum uku cikin hawarijawa suka yi mitin suka yanke hukuncin cewa suna ganin wayannan mutane guda uku kamar su ne matsala da hakan an kawar da su kamar an gama da matsalar da take damun al'ummar musulmi shine a kashe sayyidina ali a kashe sayyidina muawiya a kashe kuma amr bin al-as wannan mummunan kudiri nasu sun yi kokarin aiwatar da shi inda shi abdurrahman bin muljim al-muradi ya ce shi ne zai ɗauki gabarar kashe sayyidina ali inda kuma albarkut tamimi shi kuma ya ɗauki nauyin zai kashe sayyidina muawiya inda kuma ainihin wato amr bin bakar at-tamimi wato zazawaihi shi kuma ya ɗauki nauyin zai kashe sayyidina amru bin al kuma suka yi wa wannan mummunan aiki nasu da ta'asa suka yi masa suna ibada kuma suka ce za su yi tawassuli da wannan ibada ta kashe waɗannan manya-manyan bayan Allah sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma nemi kusancin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kashe waɗannan bayan Allah to mun fara karatun mun zo daidai lokacin da suka aiwashi abdurrahman bin muljim ya aiwatar da nasa to kuma an gaya mun cewa kafin mu zo wannan gabar a ita a bar rikodin din musamman masu daukan audio suka ce ta sai ta mutu su saboda haka ina ganin za mu dan koma baya kaɗan ko mu sake ɗauko almabhatu salis din dan karatu ya zama to ya shiga gaba ɗaya قال المؤلف رحمه الله تعالى المبحث الثالث مقتل أمير المؤمنين علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما لأنت مبحثين أخشين كشي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله يكارى مسيدا سنة أربعين هجرية شكرة أين وتو أربعين باين هجرة حين هدأت الأمور قليلا باين الأمر سنتلفا كتن بعد معركة النهروان باين ياكي النهروان بفترة دقلوكة تقارب سنتين يقص شكرا بيو انتدب ثلاثة من الخوارج سيو سمتاني قداء سكا أمسا كرورو دا شرائر النشيطان سكا أمسا فجتمعوا سكا هدو بمكة أمكة وتعاقدوا سكا كل يرجيجينيا ليقتلن علي بن أبي طالب wa mu'awiyata bin abi sufyan wa amr bin al-as alwashin da suka yi shine lallai sun kudurci aniyar za su kashe ali bin abi talib da kuma muawiya ibn abi sufyan da kuma amr bin al-as qalu suka ce nataqarrabu ila allah za mu nemi kusancin Allah madaukakin sarki bi katil ha'ula'i thalathati ta hanyar kashe waɗannan mutane guda uku wa zalika a faɗarsu yin hakan liyurihul ibada minhum wai dan su hutar da bayin Allah minhum daga waɗannan mutane suna ganin duk damuwar da mutane suke ciki da tashe-tashen hankula waɗannan su ne suka haifar da shi don haka kashe su kamar hutar da al'umma ne daga halin da ake ciki kama ya zo umuna amma fa a faɗarsu فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي عبد الرحمن بن ملجم المرادي سيتي علم علي علم علي بن ابي طالب yace ni ku banni da Ali bin Abi Talib ma'ana shi zai kashe Ali dan Abi Talib wa qala al-barqu at-tamimi al-hajjaj kenan shi kuma al-barq at-tamimi yace ana li Muawiya ni kuma ku banni da Muawiya amma amru bin bakr tamimi amma shi amru bin bakr at-tamimi wanda ake ake masa kira da wato ake kira sa zazawaihi fa qala shi kuma sai ce ana ne amru bin al-as ni kuma ku banne da amru bin al-as da haka sai suka raba kansu gida uku kamar yadda waɗanda ake targeting a kashe din mutum uku wattafaqu suka haɗu ala an yakuna zalika akan hakan ya kasance بعد سبع عشرة ليلة من رمضان شابطي قوات رمضان وكان أمره في مصر وكان أمره في مصر a lokacin shi amru bin al-as shine gwamna a misra dan haka yana misra wa muawiya fi sham shi kuma muawiya a lokacin yana ƙasar sham a matsayinsa na gwamna wa aliyu fil kufa aliyun shi kuma a lokacin yana ƙasar kufa a matsayinsa na khalifa fa ba'ana ibn muljim aliyan ibn muljim ya shi yayi nasarar sokar sayyidina ali wa huwa kharijun li salati al-fajr lokacin sayyidina ali ya fito zai je sallar asuba dan dama haka suka tama abun cewa za su yi shirin 17 ga ramadan kuma za su yi a daidai ba wato wato sallar asuba lokacin da kowanne cikin mutanen nan guda uku ya fito za shi masallaci to akan hanyarsa ta masallaci a aiwatar da wannan mummunan kudiri a kansa da aka shi abdurrahman bin muljim ya samu wani guri wata kwana ya laɗe yana ta dakon amirul muminin ali da aka sayyidina ali ya fito domin yin sallar asuba sai abdurrahman bin muljim ya soke shi bi khinjarin da wata irin wuka kad sammahu usbu'an wanda ya tsoma ta a cikin dafi tsawon sati daya kaga ga illar kaifin makamin ga kuma illar dafi sai da aka sa ta ta tsumu a cikin dafi sannan ya ɗauko ta ya yi wannan mummunan aiki ce wa ƙala aliyun lamma tuhin sai na an lokacin da ya ji an soke shi sai ce in ana shufitu idan na warke fa ana hajiju ni zan yi wato ja'in ja da shi wajen neman haƙƙina ji dalilin da ya sa ya soke ni fa ana hajiju kamar yadda muka ce a wani kuma yake cewa a wata ruwaya ko a wani kaulin aka ce ya ce ku kama shi a tsare shi shi wanda ya soke shi din ya ce kuma a ba shi a kyautata masa wajen abinci a kyautata masa wajen makwanci idan allah maɗaukakin sarki ya sa sai na ali ya rayu ya ce to ko dai ya masa afuwa ko kuma ya rama na fatan gane to a wannan kuma wanda muke karanta ya ce in ana shufitu in Allah ya bani lafiya na warki ba ana hajiji to ni ne da kaina zan yi jakin jaji wa in ana mitu idan kuma na mutu faqatu lahu to shi ma ku kashe shi bi saboda kashe ne ne yukhatibu al-hasan wal husayn wannan magana sayyidina ali radiyallahu anhu yana yin ta ne ga 'ya'yansa al-hasan da husayn wa qala ibn muljim ibn muljim yake cewa la wallahi fa inni samamtuhu jum'atan yuridu sab'ata ayyam ibn muljim yake cewa na rantse da Allah samamtuhu wannan makamin wannan wukar da na soka wa aliyu yace na sanya ta a cikin dafi juma'atan yuridu sab'ata ayyam yana nufin kwana bakwai ma'ana sati guda ta yi a cikin dafi falamma mata radiyallahu an lokacin da sayyidina ali radiyallahu anhu ya rasu ja'u sai suka zo da shi abdurrahman bin muljim tunda dama shi amirul mu'minin ya ce in ya rayu shi zai dauki mataki da kansa idan kuma ya mutu to shi wannan abdurrahman bin muljim a yi masa kisasi da haka yanzu aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya rasu kuma ta dalilin wannan suka da abdurrahman bin muljim ya yi masa da haka sai aka zo da abdurrahman bin muljim fa qatahu yadayi bin muljim wato suka zo suka soke wato suka yanke hannayen ibn muljim wa samalu ainai suka kuma tsire idanuwan wa huwa sabitun amma fa yana nan a kafe lam yajza a bai raki ba aka yanke hannunsa na dama aka yanke hannunsa na hagu aka tsire idansa na dama aka tsire idan na hagu amma duk bai raki ba kamar yadda na ambata dan ka san idan mutum ya kafu shi yasa ko akan imani ne daidai mutum ya kafu to za a ga tumbuke shi baya yi yanzu in mutum ya fahimci addini daidai kuma yana da ingantaccen imani shi ba ko za a yi gunduwa gunduwa da shi za a ga baya sauka daga kan abin da ya imani da shi to haka in ko mutum ya fahimci addini ba daidai ba to shi ma fa a kan ba daidai din nan ba fa sai dai ya mutu falamma aradu qata lisani to an zo ana ta yayyanka shi ana yayyanke gabobinsa da suka zo suka nufi su yanke harshensa qalul an khafa sai ya tsorata qalu sai su masu yi masa wannan hukuncin suka ce al'ana sai yanzu ka tsorata an yanke hannunka na dama an yanke na hagu an tsire idanunka yanzu makaho ne ba ka gani amma duk wannan bai sa ka firgita ba sai yanzu da za a yanke maka harshe qal abdurrahman bin muljim sai ce inni akhsha an aisha fataratan la azkurullah fiha yace ni tsoro na shine kada in rayu a tsawon wani lokaci kada in rayu tsawon wasu mintuna wasu sakanni ba tare da na ambaci Allah madaukakin sarki ba a cikin su to da zarar an yanke harshe to ba ni ba ambatan Allah to wannan shine tsoro na ka duba yanzu abin da yake faruwa mana a farko mutane suna sallah kuma a kashe su kuma ce an yi jihadi kuma masu yin wannan suna kabbara dan uwansa musulmi yana sallah amma zai je kashe shi a fahimtarsa shi akan daidai yake kuma ya fi Allah kuma ya taimaki addini in ba haka ba ka duba wannan irin tafi ka kashe khalifa na hudu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam mai girman matsayi irin sayyidina ali amma ko a cikin mutum ko a cikin mutum kuma bayan ya yi wannan ta'addancin kuma an zo ana masa hukunci shi wai a lokacin ma babbar damuwarsa shine kar a yanke mai gabar da ba zai ambaci Allah ne ta shi yasa kamar yadda ka koma cikin tarihin za ka ga cewa mutum ne mai ibada kuma mutum ne fakihi shi sa lokacin sayyidina Umar har cewa ya bashi masallaci ya dinga jagorantar mutane ga karatun alkur'ani hafizin alkur'ani ya ibada ga zuhudu amma ka duba yadda tabewa ta same shi ka duba wannan irin zamiya da ta tafi shi ka duba yadda kuma ya samu gurbatar fahimta ya je irin wannan aika-aika subhanallah hadha huwa dalalul mubin mala yace tsarki ya tabbata ga Allah wannan bata kenan batan ma mabayyana wal'iyazu billah Allah ta'ala ya kiyashe mu ya kuma tsare mu daga bata bayyananne yastabihu dama waliyyin min al-awliya ka duba wannan mutum ya halatta zubar da jinin waliyi cikin waliyan Allah thumma yakhsha sannan wai yana tsoron an tamurra alaihi lahzatun kada a samu wani lokaci ya wuce shi la yadhkurullah fiha da bai ambaci Allah ba ciki wa kharajal barku li muawiya to yanzu mun ji abin da ya faru wannan mummunan kudiri shi abdurrahman bin muljim ya ci manasa to ya bangaren muawiya shi kuma wanda ya tafi wajensa albarku albarku tamimi shi kuma ya fita li muawiyata zuwa ga sayyidina muawiya fi salatul fajr a dai sallar asuba din kuma shi ma ya cimma kudurinsa walakin fadaraba domin shi ma ya kare ainihin wato sayyidina muawiya walakin asabahu wa lam yaqtul da ya sare shi kuma ya same shi sai dai bai kashe shi mishi gurin da ya sare shi ba a makasa ya same ya same shi wa ulija aka yi wa sayyidina muawiya magani walakin zukira sai dai an ce annaha wannan tsaron da aka yi masa kanat shine ya zama sababan dalili fi katse na sulhi daga daina haihuwarsa daga wannan shi ma ya daina haihuwa domin kamar yadda ainihin wato wato malamai suka ce lokacin da aka sare shi shi ma duk da wannan mai dafi din da aka sai aka ce to za a yi masa ko dai a yi masa magani amma maganin dole sai an yi kayu ma'ana sai an yi lalas da wuta za a yi maganin shine zai kashe wannan dafin ko kuma ya daina haihuwa sai ya ce waɗanda ya samu ‘ya'yansa Allah ya musu albarka amma shi yanzu ba za a yi masa azaba da wuta ba ya haƙura to wannan kuma shine aka ce shine dalilin daina haihuwa so sai ya zamto iya ‘ya'yan da ya haifa kan abin ya faru su kaɗai ne kawai ‘ya'yan sai na mu'awiyar bai ƙara haihuwa ba sabida wannan abin da albarku tamimi ya masa nasara wallazi arada amr bin al-as sai kuma na uku wato amr bin bakar at-tamimi wanda shi kuma shine ya kudurci niyyar zai kashe wa amr bin al-as to shi ma wanda ya nufi amr bin al-as kharaja ila sala shi ma ya fito zuwa sallah to amma da ya fito ya makale a inda ya makale yana dako yana jiran amr bin al-as ya fito to Allah da kudurarsa wa kana amru amru bin al-as a wannan ranar qadu usiba bi ishali an dan jarabce shi bi ishalin da sake sakin ciki ma'ana ya ya dan tashi cikinsa a sake yana fama da gudawa ke ko shine ishal kaga sai zamto da Allah ta'ala bai kaddara masa mutuwa ba a daidai wannan lokacin to wannan sai Allah ya kawo wani sababi sai ya tashi da ainihin wato sakin ciki to wannan sakin cikin da ya tashi da shi falam ya kharuj ila sala wannan yasa bai fito ba zuwa sallah a wannan ranar fa qatala al imama to limamin da ya fito zai yi sallar shi abin ya fada da haka shi wannan zazawaihin da ya tashi sai ya kashe limamin ya zunnuhu amr bin al-as a tsammaninsa da zatansa amr bin al-as ya kashe wa kana al-imamu kharijata ibn abi habibin to a wannan lokacin kuma limamin da ya ja sallah a wannan ranar kharija ne ibn abi habib fa jaa wa darabahu fa qatalahu fi salah da haka yazo ya sare shi ya kashe shi a cikin sallah fa amsakuhu tunda a cikin sallah a masallaci ne sai suka rike shi qalu ma za fa'alta sai suka ce wannan abin da kai ne kai kenan ka shigo masallaci ka tarar da mutane suna sallah liman yana sallah ka kashe shi me kenan wannan wannan me kai kenan wani irin addini ne wannan qal sai ce arahtu an-nas min amr bin al-as an fahimta yace ai na hutar da mutane ne hutar da mutane ne daga sharrin amr bin al-as abinda ya faru wannan amur bin al'az yana daga cikin mutane masu matsala wayanda suka kawo mana matsaloli dan haka na zo ne dan na hutar da mutane daga amur bin al'az kalu sai suka ce da shi ma katalta amran sai dai kuma ba amrun ka kashe wa inna ma katalta kharija wanda ka kashe kharija ka kashe qal wai duk da haka ba bai yi da na sani ba sai ce aradtu amran wa arada Allahu kharija ni dai amur na nufa amma Allah sai ya nufi mutuwar ta faɗa kan kharija Allah ya sani ni amur na so in kashe an fahimta amur zan kashe amma Allah bai ga damar amur ya mutu ba Allah wanda ya nufi ya mutu shine kharija wannan sai zama kamar karin magana ana zaton wuta a makera ta faɗa matsaka an fahimta shine aradtu amran wa arada Allahu al-kharij wa arada Allahu kharija أردت أمرا وأراد الله خارجا كما وصار هذه الجملة فيما بعد مثلا شايعا wannan kalmar ko jumlar sai ta zama wani misali da ya yaku ana yawan abin nan irin abin da bahaushe ce ana zaton wuta a makera sai kawai kwatsam hajita a ina a matsata to shine daga wannan ne arattu amran wa arada Allahu kharija yace ni Allah ya sani amru shine niyya amma Allah ta'ala sai ya nufi kuma kharija fa qutila to shi ma dai an kashe shi wa qutila al-barku shi ma barkun dai an kashe shi wa qutila Abdurrahman bin Muljim Abdurrahman bin Muljim shi ma an kashe shi bayan duk sun yi ta'adin da suka to wannan kamar an gaya mana kaga shi kansa sayyidina Ali bin Abi Talib irin abin da ya samu sayyidina Uthman sayyidina Umar shi ma wannan sunnar ce ta same shi shi ma kashe shi aka al-mabhathur rabi wannan magana ka koma cikin al-tabaqatul kubra mujalladi na uku shafi na 35 da kuma al-bidaya wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na 338 za ga cikakkiyar kissar abin da ya faru na kashe sayyidina ali radiyallahu anhu wannan kawai malam yana so ya kawo mana ba so yake ɗauko tarihi ba ne ya faɗaɗa shi yasa ni ma ban cika ɗebo tarihin ba dan so ake saƙon littafin ya isa zuwa ga mahalarta ba tare da an faɗa domin faɗaɗawar zai sa wani ya manta da wani abun saboda bayani ya yi faɗi don haka duk mai son ya faɗaɗa bayani ana ba da reference zai iya komawa yancan littafin al-mabhasul rabi malam yake cewa mabahasi na hudu sababul khilaf baina sahaba radiyallahu an dalilin samun sabani tsakanin sahabbai Allah ya kara musu yarda al mashhur abinda yafi shahara anna talhata wa zubaira wa aishata lallai az-zubair zubair bin al-awwab da ainin talha da kuma aisha radiyallahu anhum kharaju lalle waɗannan mutane guda uku sun fito lilintiqami li Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa anhu dan daukar fansar kashe sayyidina Uthman da aka yi Allah ya ƙara masa yadda su ma ya ƙara yadda da su amma mu'awiyatu wanda wancan waccan gabar kaga wannan fitowar tasu ita ta sabbaba waqatul jama'a ita ta sa aka samu yakin jama amma mu'awiyatu amma shi sayyidina mu'awiya radiyallahu anhu fa inna aliyan lamma aqadha al-khilafa abinda ya faru shi kuma lokacin da sayyidina ali ya zama khalifa azala ba'd al-wilat alladhina wallahu Uthman ya tube wasu daga cikin gwamnonin da sayyidina Uthman ya nada وهم cikin wa'anda ya tube din sune Khalid ibn Sa'id ibn al-As wa Muawiya ibn Abi Sufyan da kuma Muawiya wa'annan duk gwamnoni ne wa'anda lokacin Sayyidina Usman Sayyidina Usman ya nada su da haka Sayyidina Ali da ya zama khalifa bayan an masa mubaya'a ya tube a Khalid ibn Sa'id ibn al-As wanda mun karanta shi a can bayan kun tuna lokacin da ake maganar tuhume-tuhumen da 'yan tawaye suka rika wajen kashe Sayyidina Uthman radiyallahu anhu an ce ya naɗa yan uwansa duk mun karanta su ko to falamma balagal azul muawiya radiyallahu anhu lokacin da labarin tubewar ya isa kunnan sayyidina muawiya cewa yana cikin gwamnonin da aka sauke rafada al'azala to yayi watsi da wannan tubewar da aka yi masa ma'ana ya nuna shi bai tubu ba wa qala yace mimman u'zal tube nan daga wajen wa take waye ya tube ni qalu sai suka ce min aliyin wannan sanarwa ta tube ka daga sayyidina ali take qal sai ce wa aina qatlatu ibn ammi to ina labarin waɗanda suka kashe ibn ammi dan ammi na dan baffa na aina qatlatu usman ina labarin waɗanda suka kashe sayyidina usman ni ba maganar a tube ni ko kaza ba a'a ina labarin waɗanda suka kashe ɗan amina ina labarin su ce ƙanunan ‘yan aiken sai suka ce da shi baya kai dai kai wa sayin na kai wa khalifa mu baya sun maɗalib da katilaki usman sannan alabashi sai ka nemi jinin waɗanda suka kashe sayin na usman ƙalala ya ce a shi kuma ba zai haka ba bal yusallimuni katilata usman thumma ubayi'u sai dai shi sai na Ali ya fara fito mana da waɗanda suka kashe sai na Ali sai na Uthman a fara fito mana da su a bani su in hukunta su ko a kashe su sannan ni kuma sai masa mubaya bakin mubaya'a ne ba amma dai ni na fi ganin kafin in yi mubaya'a to a fara nemo wayancan shine abu na farko a fara kashe waɗanda suka kashe ainihin wato domin wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura da haka a fito da su in an kashe su sai yi wa sayyidina ali mubaya wa zalika anna muawiya kana yara abinda ya kawo haka kuwa saboda shi muawiya radiyallahu anhu ya kasance yana ganin annahu ala quwwatin fisha shi yana ganin fa yana da karfin soja yana da karfi a kasar sha wa annahu lan yufarrida bi hadhihi al-quwwa da aka yake ganin bai kamata ya yi sakaci da wannan karfin da yake da shi ba allati tu'ahhiluhu bil intiqami ko lil intiqami min qatlati Uthman wanda wannan karfin shi yasa yake ganin dacewar ya nemi fansa na waɗanda suka kashe sayyidina Uthman yana da magoya baya a sha yana da karfi a sha wannan kafin yake ganin shine abin da ya sanya shi ya cancanta ya dace ne ya nemi fansar waɗanda suka kashe sayyidina Uthman Fafan da haka wannan shi yasa sayyidina muawiya ce la ubayu ni ba zan fara yin mubaya'a ba hatta yuqtala qatlatu usman har sai fa an kashe waɗanda suka kashe sayyidina usman wa ali yaqul shi kuma sayyidina ali yana ce masa tubayu abinda yafi kamata ka fara yin mubaya'a thumma yunzaru sannan a dan saurara fi qatlati usman thumma yunzaru alafa shi kuma kai mu baya sai kuma a yi nazari sai a yi duba game da waɗanda suka kashe sayyidina Usman da haka falistilafu baina Ali wa Muawiya radiyallahu anhuma huwa fi ayyihima qabl sabanin fahimtar da aka samu tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya Allah ya kara musu yadda shine wanne za a fara a cikin abubuwan nan guda biyu mubaya'a ko kuma ɗaukan fansa shi ne kawai sabanin da suka samu ina fata an gane shi sayyidina ali yana ganin mubaya'a ita ce a hammu a gabatar da ita sannan hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Usman ya biyo baya shi kuma Muawiya radiyallahu anhu yana ganin a'a a fara kashe waɗannan waɗanda suka kashe sayyidina Usman alabashi mubaya'a sai ta biyo baya wannan game da wanne duk sun yarda cewa guda biyu za a yi za a yi mubaya'ar kuma za a kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman amma wanne za a fara gabatarwa shi sayyidina Ali sai ya zaba a fara mubaya'a sannan hukunci ya biyo baya shi kuma Muawiya ya fifita ko ya zaba a fara yin hukunci sannan mubaya'a ta yi mai biyo baya Aliyu sayyidina Ali radiyallahu an yara shi yana ganin annal aula abin da yafi an yubayi'a mu'awiya ya fara yin mubaya'a sun ma ba'a da zalika sannan bayan ya yi mubaya'a yunzaru sai kuma a yi nazari sai a duba fi amri katilati usman game da waɗanda suka kashe sayyidina usman inda ma ta hada'ul umur lokacin da al'amura suka lafa wa yastatimmul amnu lokacin da zaman lafiya ya samu cikakke lokacin da aka samu cikakken zaman lafiya al'amura suka lafa sai kuma a zo a duba su waye dawa dawa dawa suka kashe sayyidina Usman su kuma sai a hukunta su wa muawiyatu kana yara al-aksa shi kuma muawiya yana ganin akasin haka if domin kana yara shi yana ganin anna awwala shay'in farkon abin da za a fara yajibu alaihim wajibi ne akan su an yafaduhu wato farkon abin da yake wajibi akan su su yi huwa qatlatu huwa qatlu qatlati Uthman shine kashe waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman ba'da zalika an-nazaru fi mawdu'il khilafa to bayan nan kuma sai a zo a yi nazari a duba kuma mataki ko matsayin kalifanci sai a zo kuma a ga ainihin wato maganar mubaya fal khilafu baina Ali wa Muawiya da haka in ka kalle kai tsayi in kana biye da mu a cikin wannan karatu sabanin da aka samu tsakanin Aliyu da Muawiya ba wani saɓani fa ne mai zafi ba huwa khilaful aulawiyat saɓani ne na wanne ya fi aulawiya wanne ya fi wani shi ne saɓanin kawai wani ya ce a bari sai an tashi daga karatu yanzu sai a yi wani kuma ya ce yana ganin a yanzu ya kamata a yi a ci gaba da karatu duk an yarda za a yi abin amma wani ya ce shi yana ganin yanzu a daidai gabar da ake karatu ya kamata a dakatar da karatu a aiwatar da abu wani kuma ya ce shi ya fi ganin a jira a gama karatu tun da karatu an riga an fara a gama in an gama aka yi sallah sai kuma a yi khilafun me aulawiyya wa kana ra'ayu talha wa zubair min ra'ayi muawiya to a karkashin haka kuma sai zama to ra'ayin talha da ra'ayin zubair sai daidai da ra'ayin muawiya ma'ana waɗannan manyan sahabban su ma sai suke ganin ra'ayin mu'awiya fa shine daidai a fara kamo waɗannan mutanen a hukunta su sannan magana mu ba wa huwa al-isra'u shine ra'ayin ayi gaggawa bi qatl qatlati Usman a kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman ma'a annal farqa bayna Talha wa Zubair min jihatin wa Muawiyata min jihatin ukhra tare da cewa annal farqa akwai bambanci bai na talha wa zubair tsakanin talha da zubair min jihatin ta wata fuska wa mu'awiya da mu'awiya shi ma min jihatin ukura ta wata fuska daban anna talhata wa zubaira inda suka samu bambanci tsakanin talha da zubair da kuma a da mu'awiya su da talha da zubair baya'a su sun yi mubaya'a wa mubaya'atu wa mu'awiyatu lam yubaya ba'du shi kuma sayyidina mu'awiya har zuwa lokacin bai yi mubaya'a kaji nan ma inda suka bambanta su ma suna goyon bayan sayyidina mu'awiya akan a kamo mutanen nan a hukunta su amma duk da suna da wannan ra'ayin bai hana su yin mubaya ba sun yi mubaya amma fa suna nan akan cewa lalle a nemo mutanen nan a yi ne a hukunta su mawqifus sahaba fi tilkal ma'arik matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan yaƙe-yaƙe waqa'atul jamal waqa'atus siffin ikhtalafa sahabatu ala thalathi tawa'id sahabbai sun kasu zuwa bangarori guda uku game da matsalar waɗannan yaƙoƙi to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka haɗa su gaba ɗaya sun kasu zuwa ɓangarori guda uku al-ta'ifatul ula jama'a ta farko ɓangare na farko sune talhatu wa zubair wa aishatu wa muawi akwai ɓangare na farko sune ɓangaren talha زبير عائشة لمعاوية رضي الله عن الجميع ترى هذه الطائفة ولم بنجر سنة أنه يجب التعجيل واجبين أجدوتا بقتل قتلة عثمان وجن كشي وإن سنة كشي سيدنا عثمان wannan su akan wannan suke wannan suka fahimta kuma suna kai lalle a yi maza maza kar a samu ainihin wato jinkiri wajen hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Usman a ƙa'ifatu saniya sai ɓangare na biyu aliyun wa mama'a shine sayyidina ali da waɗanda suke mara masa baya tara hadhihi qa'ifa su kuma waɗannan ɓangaren suna ganin anna awwala shay'in farkon abin da ya kamata yajibu ko awwala shay'in yajibu farkon abin da ya wajaba an ya kuna ya kasance wa yuhsamu wato a yanke huwa amrul khilafa abu na farko da ya wajaba a kasance a kansa a kuma yanke hukunci a kansa shine al'amarin kalifanci wata ajilun nazari da kuma jinkirta nazari da duba fi mawdu'i qatlati Usman game da mas'alar waɗanda suka kashe sayyidina Usman sayyidina Ali wannan shine fahimtar da waɗanda suke tare da shi suna ganin a fara tabbatar da kalifanci a zuwa yi mubaya bayan an gama sannan al'amura suka lafa aka samu zaman lafiya hankula suka dawo jiki sannan sai kuma a ga yadda za a hukunta waɗanda suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu at-ta'ifatu thalitha sai bangare na uku wa yumathiluha sa'adu sa'dun wa ibn umar waɗanda suke wakiltar wannan bangare shine wa yumathiluha masu wakiltar wannan bangare sa'adun akwai sa'ad wa ibn Umar da Abdullahi dan Umar wa Abu Huraira da Abu Huraira wa Muhammad bin Maslama da Muhammad bin Maslama wal Ahnaf da Al Ahnaf bin Qais wa Usama da Usama wa Abu Bakar Taqafi da Abu Bakar Taqafi wa jullu sahaba kai da mafi yawan sahabbai ma suna kan wannan ainihin suna tare da wannan jama'a ta uku tara su suna ganin hadhihi ba'ifatu wato tara hadhihi ba'ifa wannan bangaren su na uku suna ganin i'tizalan jami kauracewa duka su suna ganin ba sa can ba sa shine i'tizalan jami su suka yanke wa kansu shawarar su kauracewa duk bangarorin guda ba za su shiga bangaren az-Zubair Talha da Nana Aisha ba ba za su shiga bangaren ainihin wato Ali da waɗanda suke tare da shi ba wa sababu hadhihi hadhihi al-ikhtilafat to duk me dalilin da ya kawo waɗannan sabanin har sahabbai suka kasu gida uku game da wannan matsala annal umura saboda waɗannan al'amuran kanat mushtabihatan an samu shubha da rikice-rikice a ciki wal waqtu kuma dama lokacin waqata fitnatin lokaci ne na fitina sannan kuma lam yastati ahadun an yatadabbara zalika babu a wannan lokacin babu wanda zai iya samun wato yin lura game da zalika al'amura wannan al'amarin wa ya tabayyana hakikatahu ya gane hakikanin wannan al'amarin bi wuduhin a fili al'amarin ya shiga ruɗu dama kuma lokacin akwai fitintunu da haka sai zama to abu ne mai wahala a wannan lokacin mutum ya iya shiga ya nazari al'amuran su fito masa fili ya gane ga inda ya kamata a dosa shi yasa su suka yanke hukuncin ba za su ga kowane bangare ba mafhum walana fi gazwatul malam sai kawo a wata ainihin wato wata kabiya sai ce walana fi gazwil fi gazwil kuwait fi tarikh al hadith shahid قريب على اختلاف الآراء واضطراب الأمر في فتنة أودت بالكثير من الحكماء بلغ الناس العادين wanda yake cewa muna da irin wannan makamancin irin wannan yanayin da sabai suka shiga muna da irin wannan abin da ya faru na yakin kuwait wato a wannan tarihi na wannan zamanin da muke ciki wanda shahada qaribun wato duk wanda ya gani ya sani ba dadewa al ikhtilafil ara inda aka samu bambancin ra'ayoyi wa tirabil amri al'amura suka rikirkice fi fitnatin a cikin wata rigima da fitina da ta faru a Kuwait audat bil kasiri wadda ta halakar da da yawa min al hukama'i daga cikin mutane masu fasaha bala'un nasil adin inda wasu wawayen mutane yan ta'adda suka kashe da yawa daga cikin mutane masu hikima saboda irin wannan fitintunan ma'ana kamar malam yana so ya kawo mana cewa a wannan lokacin ma a can kasar su ta Kuwait da dawa malam dan Kuwait ya ce akwai yakin da ya faru irin wannan wanda shi ma ya sanadiyar mutuwar da yawa cikin mutane masu ilimi masu hikima masu fasaha wawayen mutane waɗanda ba su fahimci al'amura daidai ba suka fada musu da abin nan to irin wannan yanayin in aka shiga to kamewa shine mafi maslaha an fahimta in an shiga irin wannan rudanin to abin da ya fi kyau shine mutum ya zama dan ba ruwa قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله ya ce inna tsabariya lalle imamu tsabari a kharaja bi sanadin sahihin ya fitar da wani asar da isnadi mai kyau an al-ahnaf bin qais daga al-ahnaf bin qais na radiyallahu anhu qal al-ahnaf yake cewa laqitu talha wa zubair yace na hadu da sayyidina talha da sayyidina zubair ba'da hasri uthman bayan an kewaye gidan sayyidina uthman an masa kawanya ya yi muku dugo ko ba da habiri Uthman ko hasiri bayan an tsare sayyidina Uthman fakultu da na haɗu da waɗannan manyan safai sai na ce da su mata amurani ga dai khalifa can sayyidina Uthman an yi masa ƙawanya an kewaye gidansa wani umarni za ku bani fa inni arahu maqtulan domin ina ganin kashe shi za yi ko kuma fa inni arahu maqtulan ina ganin an riga an kashe shi wani umarni za ku bani yanzu qala su su biyan suka ce alaika bi ali sai abin da ali ya ce ka je wajen ali sai abin da ali ya ce walakitu aisha ba'da qatl usman haka na hadu da wato sayyidatina aisha bayan kashe sayyidina usman fi makka mun hadu da ita a makka fakultu sai na ce da ita mata amuri ni me zan ki umarce ni ga dai khalifan musulmi an kashe shi qalat alayka bi ali ta ce ka lazumci sai na ali an bayyana ko wannan mun karanta shi a can baya wallazi yazharu min hadhihi riwaya abinda zai bayyana a wannan riwayar anna falhata wa zubaira wa aishata ma kanu yankimuna ala ali lil khilafata abada da falha da Zubair da Nana Aisha in kafin wannan wayar ga baki ɗayansu ba wai suna kyamar kalifanci ga Sayyidina Ali ba ne abadan ba ba suna kin Sayyidina Ali ya zama khalifa ba ne. Izhum baya au ba alal khilafa domin su ai sun masa ma mu baya akan ya zama khalifa din. Wa amarul ahnafa kuma sun umarci al ahnaf bil qais bi mubaya'ati da shi ma ya je wa Sayyidina Ali mubaya. Wa kullu ma fil amri duk abin da ya faru cikin wannan al'amarin annahu mujtahadu sun yi ijtihadi ne fi ma'arifati ma yajibu an yaqumu bihi awwalan wajen wato wajibcin abin da yafi kamata su tsaya a kansa a farko da ya kamata a fara su yi mubaya'a ko kuma a zartar da hukunci wanda zai kashe kawai abin da ya faru kenan amma dukkanin su ba mai ja'in ja game da khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu anhu mafhum masha Allah ولما خرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل شيء صار لوقتين ده وأن الصحابي suka fita zuwa yakin jamal da azubair da talha da nanaisha lokacin da suka fita yakin jamal lakiyahumul ahna wancan sahabin al-ahnab bin qais da suka yi mai wasiya ya je wa aliyu mubaya'a ya haɗu da su sun fito lokacin za su je yakin jama faqala lahum sai ce da su wallahi la uqatilukum wa ma'akum ummul mu'minin wa la uqatilu rajulan amartumuni bi bai'ati kaji ko yace wallahi la uqatilukum ba zai yi in yaƙe ku ba wa ma'akum ummul mu'minin alhalin akwai uwar mu'minai a tare da ku sannan a hannu guda wala uqatilu rajulan ba zai yi ba in yaki mutumin da ta amurani bi bai aci ku da kanku kuka umarce ne je masa mubaya yanzu al'adab ya koma ina yayi yi zali yace ba zan shiga cikin rundunar sayyidina ali ba in yake ku alhalin akwai uwar mu'mini a cikin ku sannan ba zan shiga cikin ku ba in yaki sayyidina ali wanda ku da kanku kuka ce in je masa mubaya'a na fata an gane kaga matsalar ba game da sayyid na ali zama khalifa ko kai zama khalifa ba akan wannan bane rigimar ka koma cikin al-fathul bari na fathul bari kai mujalladin 13 shafi na 38 ka kuma duba tarihi tabari wa qad marra bina qawl rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li ali kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wa sayyidina ali ta riga ta gabata inda manzon Allah ya ce ya aliyu ya kai aliyu innahu sayakunu bainaka wa baina Aisha ta amru za a samu dan wani al'amari da rashin jituwa tsakaninka da na Aisha farruq biha farruq biha ka tausasa mata za a dan samu wannan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a samu wannan to shi sa duk wa'annan matsaloli ne da Annabi ya yi ishara zuwa gare su kaddara ta riga fata ba za su canzu ba ina fata an gane da haka tun kafin tun Annabi yana raye ya ga wa sayyidina Ali cewa nan gaba za a ɗan samu rashin fahimta tsakaninka da na Aisha amma ina so ka tausasa mata farko biha qala ali a lokacin sayyidina ali kan azo wannan lokacin ne tunda lokacin annabi yana rayu sai sayyidina ali ya ce fa ana ashqahum ya rasulullah amma ni ne marashin rabo a cikin su in yaki matar iyalinka a samu sabani tsakanina da iyalinka ya makin Allah to in ku haka ne fa ana ashqahum ya rasulullah ni ne mafi taɓewar mutane ya ma'aikin Allah. Faƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la a karka faɗa ka walakin idza kana zalika ba makawa sai hakan ya faru in hakan ya faru fardudha ila ma'amani haka komar da ita inda take da aminci in har hakan ta faru to fardudha mayar da ita ila ma'amani ha zuwa gurin da ta samu take da aminci inda ba take da ama wato aman take da aminci wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi hadisi a mujalladin sa na 6 shafi na 393 al-Hafiz bin Fatih shi ma a mujalladin sa na 13 shafi na 60 sanaduhu hasan to mun ji yadda al'amuran suke ko da kuma abubuwan da suka faru ko to sai malam ya ce ga wata gaba mawqifu ahli sunnati min Abdurrahman bin Muljim mecece matsayar ahlus sunna game da abdurrahman bin muljim wanda ya kashe sayyidina ali ahlus sunna mecece matsayar su game da abdurrahman bin muljim wa qatlati usman ina matsayin ahlus sunna game da waɗanda suka kashe sayyidina usman wa qatil zubair mecece matsayar ahlus sunna game da waɗanda suka kashe az-zubair wa qatlati al-husayn ina matsayar ahlus sunna ga waɗanda suka kashe sayyidina Hussein wa amsalihim kai da ire-iren su me matsayar ahlus sunna game da waɗanda suka yi wannan irin wato wato bambarma suka yi irin wannan irin laifi mai girma wajen kashe waɗannan bayan Allah me matsayar ahlus sunna qala al-imam az-zahabi imam az-zahabi rahimahullah yake cewa ibnu muljim indana mimman narju lahunna Imam Zahabi ya ce mu a wajen mu ibnu mulkin yana daga cikin wanda muke tsammatan masa wuta yana daga cikin wanda muke fatan Allah ya sa shi a wuta wa nujawwizu amma fa muna halatta annallaha ya tajawaza anhu akwai yiwuwar Allah ya yafe masa ba ba ba karan bani amma mu san mu fatan mu ya shiga wuta amma ba mu kore ba muna cikin masu halatta in Allah ya ga dama zai iya masa afuwa tunda duk da ta'adin da ya da barnar da ya musulmi ne ina fata an gane yace ibnu muljim indana a wajen mu mimman narjuna kunnar yana cikin wanda muke fatan ya shiga wuta wa nujawwizu amma fa ja'izi ne annallah in Allah ya ga dama ya tajawazu anhu sai ya fi masa akwai wanda ya isa ya hana wa hukumuhu hukuncin ibnu muljim huwa hukumu qatil Usman irin hukuncin su daya da wanda ya kashe sayyidina wa'anda suka kashe sayyidina Usman wa qatil Zubair hukuncin su daya da wanda ya kashe Az-Zubair wa qatil Talha hukuncin su daya da wanda suka kashe Talha wa qatil Sa'id bin Jubair hukuncin su daya da wanda suka kashe Sa'id bin Jubair wa qatil Ammar hukuncin su daya da wanda suka kashe Ammar wa qatil Kharija hukuncin hukuncin su daya da wanda ya kashe Kharija wa qatil Husayn hukuncin su daya da wanda ya kashe Husayn fa kullu haula duk waɗanda suka yi wannan irin babban laifi wannan irin jarima waɗanda suka aikata irin wannan ta'adi da bambarma na bara'u minhum ba mu ba su muna barranta daga gare su wa nubghiduhum fillah kuma ba ma san su dan Allah muna kin su dan Allah wa nakilu umurahum ila Allah amma fa al'amuran su mun wakkala su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kaji fahimtar ahlus sunna lalle wa'annan mutane irin wa'annan manyan muhimman mutane da suka taba lalle ba mu ba mu ba su dai kenan ba ma son su kuma dan Allah domin sun taba mutanen Allah amma fa mun wakkala mun jingina al'amarin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum ko ha'ula'i hukumuhum wahid wa'annan gaba ɗaya da kaji an jero hukuncin su duk iri ɗaya la ya kharujuna min al-milla dukkanin su ba wanda za a ce ya ban musulunci walakin sai dai la shakka ko shakka ba ma yi annahum fasaqatun fasikai ne mujrimuna masu laifi ne illa man taba minhum sai ko inda suka tuba daga cikin su kansu mutu sai mu tashi ainal haqqu fi ma waqa bainas sahaba ina gaskiyar take game da abin da ya faru tsakanin sahabbai abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik